وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna biyar kenan haka ne biyar ko hudu biyar ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1447 muna kuma talatin a watan bakwai shekara ta 2025 Allah ya kaddara haduwar mu a masallacin Muhammad Tasi'u Foundation Bariki GRA a garin Gumel a karatun kitabu Tauhid da Sheikh Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab sati mai zuwa an yi karatu a babun nushra yadda ake warware dabo da sihiri da tsafi da asiri idan an yi shi an tattauna da malam saboda dalilin tafiya da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ne an karanta babin kuma an karanta masail da suke cikin shi yau kai tsaye za mu tashi ne akan babu ma ja a fitta ƙwayyuri babin da ya zo dangane da camfi ya shari'a take kallon camfi kuma da me da me ake iwa camfi kuma menene asalin kalmar camfi din wannan shine abin da malam zai karantar da mu a cikin babi din to ita asalin kalmar da yace mata taqayyuri sai yace wa taqayyuru masdarun ita fadin kalmar taqayyur a larabci masdari ne masdari shine tushen da ake ciro kalma root word a larabci a turanci taqayyara taɓayyuran wa tsiyaratan balarabe yana cewa taɓayyara yana cewa taɓayyuran kuma tsiyara yana faɗin kalmar tsiyara me ake nufi sai wa huwa tasha'umu bil ashiya'i shine mutum ya ɗora wani abu akan abubuwa a tsane shi a kyamace shi ake jin tsoronsa ake ɗarɗar wajen shafar shi a ce in dare kar abu ta unguwa kaza duwanda ya bi ta unguwa kaza zai yi haɗari ko a canfa hanya a ce ai duwanda ya bi wannan hanyar da rana sai ya yi haɗari a ce wannan matar mai farar kafa ce duwanda ya aure ta sai ya tsiyaci mota iri kaza tana yin kaza unguwa iri kaza ana kaza gida iri kaza ana kaza wannan shine asalin kalmar at-tasha'u wa huwa tasha'umu bil ashiya'i shine mutun ya dauki wani abu ko ya canfa abu wa atiqadu annahu yusibu al insana minha shay'un min ash-sharri da kudurta cewa wani abu na sharri zai iya samun mutun ta wannan hanyar abun da aka canfa idan mace ce aka canfa aka ce tana kisan maza to za ka ba a zuwa aurenta da ka je ka fara kun yi hira daya biyu kana hira ka turu alwalai ka an ce maka wannan mata fata ci uku wana ta kahe mijinta na farko ta kahe na biyu ta kahe na uku saboda haka yanzu mutane sun yi imani in ka aure ta kai ma mutuwa za su sai ga mutum ya lallaba ya ja takalminsa shi kenan ba zai ƙara komawa ba yanzu kaga ya ƙudirce a ransa cewa wani sharri na samun mutum a dalilin wannan mata ko shi mijin idan ya aura ya auri ɗaya ta mutu ya auri biyu ta mutu ya auri ta uku ta mutu in ya zo neman ta ɗaya ga ana son sankewa ana ta ba da shi shi dai ga addini ga siffa ga sunna ga komai amma dai tunda matansa uku sun mutu ana da yaƙini wata hudun mutuwa za ta yi to irin wannan ƙudurin shi ne ake kira canfi shari'a ba ta yadda da shi ba wa atiqadu annahu yusibul insana min ha shay'un min ash-sharri wa asluhu ma'khudun min at-tayr asalin kalmar taqayyur daga tsuntsu ne kamar yadda muka wuce a karatun baya laraba sukan girgiza bishiya in sun yi hagu babu alheri in sun yi dama akwai alkhairi ko sunayen tsuntsaye din in an ga tsuntsun huda-huda ko an ga aku ko an ga hasbiya ko an ga kurciya ko an ga wani mai kukan da daddare mujiya to duk za ga akwai fassarar da suke badawa to kaddarawa cewa dan tsuntsu kaza ya zo unguwarku ko ka ga tsuntsu kaza akwai matsala wannan abin yana daga cikin abin da ake kira ta to ko da bai zamanto kafirci ba ne da zai fitar da mutum daga addinin musulunci amma yana nuna mutum yana da rauni a tauhidinsa yana da rauni akan cewa Allah ne mai kaddarawa duk wanda yadda Allah ne mai kaddarawa zaman ka da wani ba zai hana ba ka samu kuma rufin wani a kusa da kai ba zai hana ka samu ba malam sai ka ayoyin da suke cikin babin ya ce wa kaulillahi ta'ala akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki ala inna ma ta'iruhum inda Allahi walakinna aksarahum la ya'lamu Allah ce tabbas ku lura inna ma ta'iruhum inda Allahi lalle abinda suke kyankyami abinda suke kyama abinda suke tsoro ko ababen da suke canfawa inda Allahi a hannun Allah kaɗai yake duk abin da ya same ku na sharri wanda kuke jin tsoro saboda wane yana garinku ko wane yana unguwarku ba a hannun wanan yake ba inda Allahi a hannun Allah maɗaukaki yake walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai da yawansu ba sa fahimta to ka wannan ayar wannan sai yake nuna cewa asalin kenan canfi tsohuwar aƙida ce kusan babu wata al'umma da aka yi face suna canfa abubuwa daga cikin ta wani ayat da Allah madaukakin sarki ya ambata kuma da malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ka littafi annabi Musa da mutanen Fir'auna ko da Fir'auna lokacin da yazo ya musu wa'azi fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadi idan ana nan wani abin alkhairi damuna ta zo aka samu ruwa aka samu shuka aka samu amfani mai yawa sai su ce lana hadi wannan albarkar mu ce wadda ma wannan tsarinmu ne haka garinmu yake mu garinmu akwai albarkar ƙasa akwai ƙwarin ƙasa haka za ka ji mutane suna faɗa in ka je ka shuka ɗan guri kaɗan aka samu bahu ashirin talatin sai ka jana cewa ai garin akwai ƙwari suna da kyan ƙasa lana hazi sai su ce wannan namu ne fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayyi'atun idan kuma mummuna ya same su an yi ruwa damuna ta yi an yi fari an yi girbi ba a samu abin da ake so ba an samu fari an samu ambaliyar ruwa an samu sacewa na amfanin gona ya tsayyaro bai musa wa mamma'a sai su ce ku dai waɗannan mutanen ku kuka jawo mana wannan jarabar da kuke da zagin allolinmu da zagin gumakanmu da cewa shirka da cewa kaza da taɓa waliyai wannan masifar ita ce ta same mu ya tsayyaro bai musa wa mamma abin da zai fi kama da halin fir'auna da annabi musa mu kuma shine rikicin da ake da masu waliyai in ana zagin waliyai ba a albarka in ana taba waliyai masifa tana samuwa in ana kaza kasuwa za ta kare ya tsayyaro bai musa wa mamma suna jinginawa ga annabi musa da mutanensa shi ne malam ya yanko muna daidai gurin da ya kafa muhallin shahidahi sai Allah ya ce ala ko kaɗan innama ta'iruhum inda Allahi mummunan abin da ya same su a hannun Allah maɗaukakin sarki yake don haka don an zagi wali Allah ba zai sako da masifa ba in ka ga masifa daga wajen Allah take don ka ga an yi kuskure Allah ya sa an yi fari babu wanda zai sa a yi fari daga hannun Allah maɗaukakin sarki yake idan an samu ambaliyar ruwa ba wanda isa ya kawo ambaliyar ruwa ambaliyar ruwa daga hannun Allah take ala inna ma ta'iruhum inda Allahi walakinna aksarahum la ya'lamu sai dai da yawan mutane ba sa fahimta ba sa ganewa cikin ayar wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin suka ce da annabi Musa kuma duk wata aya da za ka kawo duk wata dagiya da za ka yi akan mu yi imani ka juya mana tunaninmu ba ma na hannu laka bi mu'minin to mu ba za mu yi imani da kai ba da sola muke amfani kuma da alamun caji ta kare kuma da alamun babu mai a inji na? ya fita? to da haka masu karatu dai lalle su yi shirin sati rana ya kyau na mai karatu muna da bukatar musa mai saboda bukatar wadatuwar haske Allah ya samu dace fa idza ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadhi wa in tusibuhum sayi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma tahiruhum inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamu wannan kenan Allah ya rushe cewa babu yadda za a yi dan wani na garinku ko wasu na garinku ko waɗansu masu da'awa Allah ya saukar da masifa Allah baya saukarwa duk abin da ka gani ya faru to daga hannun Allah madaukakin sarki yake malamai ma suka ce a'a da fa masu imani za su sauka garinku masu da'awar tauhidi su sauka garinku masu kira ga Allah su yawaita cikin al'umma to sai dai a samu karuwar alkhairi a cikin gari ba za a taba samun jarrabawa ba in kaga musifa ta faru a gari to saban Allah ne yawa a cikin gari amma idan mutane suka tsaya ma tauhidi suka tsaya wa Allah madaukakin sarki suka kiyaye dokoki to lalle sai dai alkhairi ya karu cikin wannan gari din Allah madaukakin sarki ya samu dace sai aya ta biyu wa qalu ta'irukum ma'akum a in dhurkirtum bal antum qaumun musrifun ita ce littafi din ko nan su ma mutane ne da Allah madaukakin sarki ambata a cikin suratu yasin sun ambata wasu rukunin mutane suka ce ai duk wata masifa da bala'i da yake faruwa a garin nan ku kuka jawo ko ne kuka zo da sabon addini ko kuka zo da sabuwar da'awa ko kuka zagi gumaka ko kuka zagi kaza sai suka ce to ku ne kuka jawo wannan masifa din qalu inna tatayyarna bikum mu fa mun canfa ku muna ganin duk wata masifa da bala'i da ya faru ta gunku yake sai muka laika daidai inda ya dauko yake ta a qalu sai suka ce ta'irukum ma'akum musifar da kuke tattaunawa akan ta ku kuka jawo ta a in zukirtum amma fada za ku hankalta ku koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki bal antum qaumun musrifuna ko dai mutane ne masu tsallake iyaka masu saba wa dokokin Allah maɗaukakin sarki asalin kissar Allah maɗaukakin sarki ya fara ta ne daga aya ta 13 a cikin suratu yasin wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'aha al mursalun idh arsalna ilayhim ithnaini فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم الله تكباس لابار متاني na dan wasu cikin wata alkarya daidai lokacin da manzannin Allah maɗaukakin sarki suka je musu Allah ya ce mutum biyu muka tura fa'azzazna bi salif muka karfafe su da cikon na uku dukansu suka ce inna ilaikum mursalun mu manzanni ne daga Allah maɗaukakin sarki da biyun farkon da na ukun da aka ƙara dukkaninsu suka ce mu dukkanin ‘yan aike ne daga Allah maɗaukakin sarki’ kalu mutanen garin suka ce ma antum illa basharun misluna ba mu yadda ba mutane ne ku irinmu wa ma anzala rahmanu min shay'in ba wani littafi da Allah ya saukar ba wani sako da Allah ya turo in antum illa takzibun suka cewa wannan manzannin ƙarya kuke qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun waɗannan biyun da cikon na ukun dukkanin su suka ce Allah dai ya sani mu ɗan aiken shi ne wa ma alaina illa albalagul mubin ba kuma abin da ya dora mana face mu i da sakon da ya turo mu da shi qalu mutanen garin sai suka ce inna taqayyarna bikum mu fa mun canfa ku duk wannan abin da yake faruwa a garin nan a dalilin ku ne da da ba ku zo ba lafiya kalau muke shuka lafiya kalau muke girbi kasuwar mu karau ba yan boko haram ba kidnappers ba kaza da zuwan ku ne waɗannan bala'o'in suka zo sai suka ce inna taqayyarna bikum mun canfa ku da aka yi suka zo da magana ta kare suka ce la illam tantahu in ba ku daina wannan wa'azin ba da waɗannan maganganun la narjumannakum suka ce wallahi sai mun jefe ku wala yamassannakum minna azabun alim kuma azaba mai radadi ma sai ta taba ku daga gumu kalu sai suka ce ta'irukum ma'akum abinda kuke jin tsoro abin da kuke ganin yana faruwa ma'akum a jikinku yake ko kuka taba Allah Allah madaukakin sarki ya taba ku ba ruwan manzanni ba ruwan masu ibadar Allah a in dhukirtum bal antum qawmun musrifun da za ku wa'aztu ku koma zuwa ga Allah da kun gane kuma bal antum qawmun musrifuna yanzu da muka koma kenan asalin kalmar da aka ce at-taqayyuru ana nufi abin da yake da dangantaka da tsuntsaye da kada tsuntsaye yanzu wani aya da muka karanta ta farko da wannan akwai alamar tsuntsaye a cikinta kenan ta tahi daga asalin kalmar a kada tsuntsaye in sun yi gabas da alkhairi ko in sun yi yamma babu alkhairi yanzu an dawo kenan camfi komai ana iya camfawa ana iya canfa mutum kame da waɗannan suka canfa manzanninsu kame da mutanen fir'auna suka canfa annabi musa suka canfa masu imani suka ce bala'in da yake faruwa a misira a dalilinsu ne na san kun san bala'in ko an yi kwarkwata an yi jini an yi fari an yi ambaliya an yi karancin abinci ko fa arsalna ilaihim tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat akwai jini akwai kwarkwata akwai kwadi akwai komai duk wanda yazo sai ya cinye garin idan aka turo kwadi duk abin da ka taba a gari he kaga kwado har aljihunka in ka buɗa he kwado ya fito ta san banda Allah ba abin da zai yi haka abu yana da murfi ko ba shi da murfi in ka leƙa he kaga kwado in ka buɗe garwar mai kwado ne zai fito in ka buɗe randa kwado ne in ka leƙa karkashin gada kwado ne in ka zo shimfiɗa kwaɗi ne sun cika ta da garin kowa ya cirko cirko da haka in dai kwaɗi suka addabi garin to babu abin da za a sai a tafi wajen addabi Musa ka roƙa mana Allah ya ɗauke waɗannan kwaɗin idan ya ɗauke kwaɗi za mu yi imani annabi Musa ce to Allah ga su sun zo gare ni a janye kwaɗi sai a janye kwaɗi sai a samu lafiya yanzu za a sayar ruwa za a samu mai za a samu gurin kwanciya za a samu kaza sai suke sai Allah ya turo kwarkwata sai a ɗauke kwarkwata sai Allah ya turo jini sai a ɗauke jini duka waɗannan ayoyin sai da Allah ya kawo su daki da daki ɗaya bayan ɗaya duka ba su yi imani ba da ya kare dai suka ce mu fa wallahi mun riga mun canfa ku duk wannan masifun da bala'i saboda kun zo ne kun taba ji an yi ruwan kwadi a duniya kun taba ji an yi ruwan jini a duniya kun taba gani an yi kaza a duniya dalilin ku ne duk wannan masifar suka zo mana yanzu kaga kenan in ka kalle ayar mutanen banza ne suka ce wai masifa tana zuwa a gurin mutanen kirki ko ba haka bane yanzu da fir'auna da mutanensa mutanen arziki ne amma ya suka ce kuma wai masifa ce ta zo ta jikin annabi Musa da masu imani haka waɗancan manzanni guda uku mutanen garinsu suka ce inna ta tsayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabur alim nan ma kaga mutanen banza ne suka canfa mutanen kirki yanzu ma waɗanda suke ganin shehunnai suna yi shehunnai suna bada kariya in an taba su gari zai tahi mutanen banza ne suke zargin mutanen kirki shi kuma Allah madaukakin sarki baya sanya masifa da jarrabawa a jikin mutanen kirki walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i in dai da mutane za su yi imani su tsaya akan shari'a da dokokin Allah shi kuma Allah alƙawari zai bude musu albarka daga sama ya bude albarka daga ƙasa ashe kenan zama na Allah da kusantar Allah bai taba jawo masifa ba in ka ga masifa to saba wa Allah madaukakin sarki to yanzu kenan anan mun samu cewa labari ana iya canfa mutum wannan kuma mutumin arziki kuma mutumin arziki ba yasa zaka tadda a zamanin da wani lokacin aka ji an ce maka malam wani an kore shi daga gari saboda yayi wa'azi ya faɗi Allah ya ce a daina saban Allah a daina bautar malamai a daina bautar waliyai a dawo bautar Allah sai a haɗa a kore shi daga gari yana daga cikin ayyuka na camfi ana camfa guri ana camfa rana ana camfa wata to dai mala ya fara kawo mana misalan inda za a samu camfa waɗansu mutane wanda kuma bai inganta ba a tsarin Allah maɗaukakin sarki a tsarin addinin musulunci sai ce an abi huraira akwai hadisi da aka karɓo daga abu huraira radiyallahu anhu Allah maɗaukakin sarki ya da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم يا فدا يتي لا أدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر سيتي أخرجه بخاري ده مسلم سكا فتر ده wannan hadisi manzo Allah yace la adwa babu adawa adawa shine cuta ta taso daga jikin wani ta koma jikin wani shi ne ake ce masa mai a cikin turanci communicable disease ko don ka zauna da wane yana da cuta cutar ta taso daga jikinka ta shiga sai musulunci ya ce babu wannan yana daga cikin hadisan musussuka za mu ji mai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake nufi da aduwa ɗin wala tsira ya ce a musulunci ba canfi babu wata rana da Allah bai saukar da albarka a cikinta babu wani wata da Allah bai saukar da albarka a cikin shi babu wani gari ko wani guri da Allah bai saukar da albarka a gurin duk abin da ka gani na rahin daidai a gurin ka yake la adwa wala tiyara wala hama yace babu hama hama shine mujiya larabawa a jahiliya sukan ce idan ka ji mujiya ta yi kuka da daddare to akwai matsala aka larabawa suka ce suka ce ba ta kuka la ta illa ala kharabin duk inda mujiya ta sauka to bala'i ne zai faru gurin ya zama kufai da haka in ka ta zo saitin gidanka ta sauka in ta yi wannan kukan nata mai ban tsoro sai ka ji mutum yana cewa subhanallah a'udhu billahi hadin zaka ji haka ba hauye yake ko a'udhu billahi ya tukanki haka ake ta ko sai musulunci ya ce ba wani abu da mujiya take dauke da hidan ka ganta da idanu kwara-kwara akwai ban tsoro ne ka kalli siffarta dan gwililin kai ta juya hinan ta juya hinan in ta zare ma ido wallahi kai da gaske kai ban tsoro to ita din dan ta zo bata isa ta kawo sharri ba ba ta dauke da sharri su camfin larabawa in ta sauka ko mai gidan ya mutu ko awa mai gidan mutuwa ko kuma wani yaƙi ko masifa a zo a ruhe gidan a kama mutanen gidan yasa in suka ji ta ba zama lafiya kalau in kuma ba nan ba suka ce to akwai dan uwanku a gefe ko ya yi tafiya ko ya je fatauci ko barayi sun kama shi sun kashe shi to in ya zo yi wannan kukan wai yana cewa ku shayar da shi ma'ana wani ya zubar da jininsa ya kasa kwanciyar kabari ku kama wanda ya kashe shi shi ma ku zubar da jininsa ko ya koma kabarinsa ya kwanta ina itikadin larabawa ko dai ya zo ba da labarin akwai masifa za ta faru a gidan ko yana ba da labarin masifa ta faru a ɗauki fansa a rama sai manzo Allah ya ce mu a wulsulunci babu wannan kuma da da wannan yanzu mujiya ne wacce take sauka a garin nan daddare akwai wanda yake ganin ta na kace kana ganin ta to dan da ka ganta me faru na ba wani abu tana nan ne yanzu akan wayar gidana wayar dogon lantarki zai wahala wallahi a yi sati ban daga kai ba na ganta ko an ganta da daddare ko an ganta da sassafe ba abin da za ta yi bai bai faɗi ga haikwa yanzu ma nake ba da labari babu abin da zai faru kawai dai halittar ta sai in ka kalle ta musamman idan mai jin tsoro ne za ka iya ji gaban ka ya faɗi saboda halittar ta lokacin tana cikin halittun da suke iya ba da tsoro da fuskar su musamman ka ga tsuntsu ka kalle ya kalle ka ka zare ido ya zare ido ya ga wannan mutum yana da tsaurin ido ko wannan tsuntsu yana da tsaurin ido Allah rufa mana asiri la adwa wala tiyarata wala hamma wala safara me ake nufi da al'adwa din shine muka ce tahin cuta daga guri zuwa guri intiqalul maradi min shakhsin ila shakhsin aw min bahimatin ila bahimatin aw min makanin ila makanin shine cuta daga jikin wani ta shafi wani ko daga jikin dabba ta shafi dabba ko daga guri ta koma guri akwai ciwo a local gamman kaza ya tahi daga local gamman din ya koma local gamman kaza sai musulunci yace babu wannan walmarad akwai rikici ko walmarad yace shi ciwo ya ta'adda min mahallin ila mahallin wa ya ta'adda min al-marid ila salim wa ya ta'adda min al-jarba ila sahiha hada shay'un majud yace to amma yanzu a zamanance mun gani da idanunmu mun shaida cewa ciwo wane yana da ciwon kai ma ka samu ciwon a dalilin yana da akwai mun gani dabba tana ciwo iri kaza da aka siyo ta aka kwatsa su sauran sun samu kamar masu kiwon kaji za su iya baka wannan labarin ko idan mutum ya zo cikin yana kiwon kaji dubu musamman na turawa malam yusuf idan aka samu ɗaya mai wani irin ciwon za ga mai gidan gona hankalinsa zai tashi ba mamaki cikin sati ɗaya zai iya gamewa wannan ɗakin nasa za a fidda ta za a zo a ɗauki abin nan mataki na gaggawa a musu fisa a yi kaza a yi waye in aka yi sa'a bai tsallaka ba amma in ka kyale ba mamaki kafin sati duka wannan kajin dubu ko dubu goma sun samu matsala na taba gani da aka ɗauko wani zindume man ɗaki na kaji ya fi biyun wannan masallacin ne da duka gurin wallahi kaza da naga tana motsi wata hubiyar ba ko goma duka flat a kwanta dare ɗaya ɗayansu ce ta samu wani ciwo saboda haka duka ta soki sauran a cikin dare ɗaya kuma duka gurin sun mutu gajeren takadiri ka sai wannan kajin sun fi dubu biyar amma ni da na gani da idona tana motsi a dai bidiyon da aka yi ba su biyar ba zuwa goma to kaga kenan a zahirance mun ga ciwo yana tahi daga jikin wani tsuntsun ya koma jikin wani tsuntsun ko lokacin da aka yi bad flu lokacin obasanjo aka yi ta kwahe kajin mutane ana haƙa rami ana binnewa mura tsuntsaye ko na aka yi mura tsuntsaye haka nan kuma mun gani a covid-19 idan mutum ya taso daga ingila ya sauka a najeriya ya a killace shi saboda an ka kyale yanzu cuta ce za ta taso daga ingila ta dawo najeriya sai a sa mutum a quarantine a killace mutum a fehe ɗakin da za a sa shi a fehe shi a bahi magunguna sai an tabbatar ya warke babu guntun cuta a jikinsa sannan a bahi dama ya fito ya cakuɗi da mutane saboda an ka kyale yanzu ciwo na ingila zai dawo najeriya sai aka ce wannan akwai ido ya gani a zahiri tabbas to kuma ga manzon Allah ya ce babu wannan la tiyarata la adwa wala tiyarata wala hamma to amma gahi idan mu kuma ya gani an samu ciwo lokacin da aka yi kwazuwa idan mutum ya ɗauki soso ya yi wanka tsautsaye in ka zo kai ma ka ɗauki soson ka yi wanka zai wahala ka gaba ka ɗauki wannan kazuwar ba ko lokacin da aka yi ƙurdumus ne ban tadda shi ba ko na? ƙurdumus na dabobi ne shi ko? na kaji ne ko? kudin cizo fa? na mutane ne ko? lokacin da aka yi kudin cizo ba mu zo ba amma idan akwai mutum ɗaya mai kudin cizo in ya shigo muku ɗaki wa maki duk ya baza muku shi a kaya kaga kenan wani ne ya kawo ciwo kuma ya shiga jikin waɗansu ko kwarkwata za ta tahi daga kan wannan ta koma kan wannan ko daga jikin wannan a jona ta fito ta shiga jikin wannan ko covid-19 da aka yi ta in mutum ya zo muku tari sai ga kuma kun tafi kuna tari to me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da la'adwa yana nufi kenan kwata-kwata ciwo bai isa bai bar jikin wani ya dawo jikin wani ko ba a tsara ba a musulunci ko kuma yadda zamani ya tabbatar hakan yake nufi ko kuma mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kaga kenan ba za mu ismu sun wannan ba tunda manzon Allah ya ce la adwa kuma muka ga ciwo yana tahi daga jiki ya koma jiki to lallai muna da buƙatar mu fahimci mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi akwai wanda zai iya haɗe mana tsakanin abin da ke faruwa a zahiri da abin da manzon Allah ke nufi na'am akaramuka Allah na'am na'am na'am na'am har yanzu abin da ake da bukata musulmi ya samu cikakken imani akan Allah ke iya sarrafawa shine mai zartarwa shine abin da malam ya faɗa don ka samo kaza mai bazai ka kawo ta gidanka akwai kaji guda goma kada ka sa a ranka tun da na zo da ita lalle sauran sai sun kamu wallahi ba za su kamu ba sai idan Allah maɗaukakin sarki ne ya nufata ka sa a ranka kuma idan Allah ya ƙaddara suka faru ɗin shigowar ka yadda sababi kamuwar ba su isa su kamu ba inda Allah bai ƙaddara za su kamu ba yanzu hakikanin imani ne ake so mutum ya samu ɗari bisa ɗari ba wai musulunci yana faɗa ba ne da abin da ya faru a zahiri da manzo Allah ya faɗi wannan maganar yadda musu suka ya fahimce ta a tahin farko haka sahabbai suka fahimce ta sai aka ce to ai manzon Allah muna gani a samu raƙumi mai ciwo idan ka shigo da shi garki in ba Allah bane ya kaddara duk garken sai sun kamu da ciwo sai ce hi na farkon wa ya dora masa ai an samu mai ciwo ko sannan zai harbi garken ko to na farkon wa ya dora masa Allah to yadda ka yadda na farkon Allah ya dora mashi shigowar wannan sababi ne me kenan ake nufi ka yadda ko da duka garken ka zai harbu Allah ne ya kaddara wannan abin zai faru da Allah bai kaddara ba idan ɗaya ne lafiyayye dubu mara lafiya wallahi babu abin da zai faru zai tahi lafiya kalau kuma sau nawa aka yi a zahiri mutane su zauna da mai rahin lafiya ya yi rahin lafiyar ya kare kuma babu abin da ya same su muka yi aikin wallahi mun samu cutar ta fita daga cikin ba ma san mun samu cutar ba ya ce lokacin da aka ankara abin ya yi bala'i ya ce hukumomin asibiti suka ce to a auna su aka auna duka akwai tasirin ciwon ya shiga ya fita ba su ma san ya shiga ya fita din ba kaga wani abu ne kenan na ubangiji dan gari ne wala haka muka tattauna da shi yace wallahi malam ciwon ya shiga ciwon ya fita sai aka ce to a musu kuma allura daga kaba suka ce akwai ba su yadda ba tunda da kun yadda ciwo ya shiga ya fice to koyi amfanin rigakafi a tun daɗe an yi kafin amma kuma ikon Allah ya ce duk da suka kare wannan abin aka yi komai yace da ya faɗi saboda tsabar musifar aiki daga safa zuwa dare daga dare zuwa safiya ya ce wallahi da ya kuma dogo jinya kafin Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa ya sake warwarewa to wannan kaga kenan akwai wanda in suka kamu da ciwon ana ganin abin a zahiri da alamomi da tarin da wane ne to amma su sun yi ciwon duka wani alamomin da ake gani ba a gani ba a jikinsu kaga kenan Allah yana iya kaddarawa wani ya harbi wani wani kuma bai harbi wani din ba kuma ciwo da yawa mutane sun gan shi an ce ana ɗauka kuma an zauna da ciwon kuma ba a samu ba nawa ne mutum aka yi su asibiti aka sa su a isolation mutane suka yi ga isolation din suka duba su kuma suka fito lafiya kalau an yi amai da gudawa wani gidan mutum hudu su uku suna nan lafiya kalau wani gidan mutum ɗaya yi yana nan lafiya kalau dalilin haka ne ma musulunci ya yadda ana iya samun ciwo daga wani zuwa wani daga guri zuwa guri sai ya sa musulunci ya sa matakan tsaro ya ce idan kana garin da annoba take ciki karka fice daga wannan gari zuwa wani gari saboda kai din zaka iya zamantowa sababi ne na yaduwarta daga guri zuwa guri amma kuma baya nufin ba in ka je an dauka dole zaka iya barin gurin ba ciwo ka je can baka kai ciwon ba zaka iya barin gurin da ciwo kuma ka je can din baka kai ciwon ba ashe kenan dan ana daukan cuta ba dole bane sai an dauka sai idan Allah ya yarda ga abin da yafi komai ban mamaki kanjamau ana ɗaukanta ko ba a ɗauka na? ana ɗauka? a jibiya lokacin da na yi zaman jibiya akwai wani kemis da na ji muna tattauna da mai kemis ɗin sai ce mu malam yace kaga wannan yace sakamakon wani ne tun kafin a maida shi doka idan za a yi aure sai an yi gwaji shi wani mutum ya mutu an tabbatar kanjamo ce ta kashe shi shi kuma ya ce wannan matar yana son ta aurenta zai likitoci suka gwada ko aka gwada aka ce masa tabbas ita ma tana da cutar kanjamau ya ce wallahi auren ta yake kuma aurenta zai ce kuma la ba zai rayu ba ya aure ta aka yi juyin duniya ya ce wallahi yana son ta a haka aka ɗaura musu aure a haka sai suka ce to shawarar da za mu baka shine duk wata ka zo a auna ka kuma duk wata zai zo a auna shi kawai ran da watan da aka auna aka tadda ya samu ciwo ya fara yin magani iko haka abin da aka Allah jarrabe ya ce wallahi malam wannan gwajin sa ne na wannan watan ya ce kuma na rantse ma da Allah har yau babu a jikin shi idan wata yayi zai zo za a dauka za a auna sai wata mai zuwa in wata ya zo zai sake dawowa wallahi ni dai ran da yake mun zancen ya ce har a wannan ya ce wallahi malam lafiyar sa kalau bai dauka ba kuma wallahi confirm matar HIV positive sannan he daga baya na wani documentary mutanen uganda sun fi kowa yawan cutar kanjamau in ka ɗauki percentage na 'yan ƙasa to percentage na yawan na mutanen da suke da kanjamau a uganda kusan ya fi na kowa a afirka amma in ɗaiɗaikun nan ba za ka ɗauka to ta najeriya ta fi tasu miliyoyin mutanen da suke da akwai a najeriya wata ƙila miliyoyin mutanen da suke da akwai a uganda amma percentage na population to na uganda ya fi na najeriya sai na tadda wata yarinya a documentary ana hira da ita ita sana'ar ta karuwanci kuma ta ce gada ta yi a wajen uwarta aka ce to ba ki da barazanar kamuwa da ciwon HIV ta ce a ita gadon karuwanci ta yi ta ce uwarta duk abin da take na karuwanci ba ta taɓa samun HIV ba ta ce ita ma har yanzu ba ta ɗauka ba me ya faru suka ce kawai suna da wata kariya a gidansu ba su ɗauka ba yawan maimaituwar haduwar da mai HIV da mara HIV yasa likitoci suke fara bincike to su waye rukunin mutanen da ba sa iya daukar cutar HIV wannan yake nuna maka cewa kenan wata kilga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi idan akwai ciwon da ake dauka Allah yana iya sa wata kariya da shi ya santa dan ka haɗu da mai cutar ba dole bane he ka ɗauka haka ne kuma haka bane ba kuma idan ka ki haɗuwa da mai cutar har za ka iya ɗauka yasa aka ce ana ɗauka a yankan farci kana zaune a unguwar ku he a yanke wani ajirin a bakin kasuwa kana zaune he mai yankan farci ya zo he a yanke ka he ka samu haka dai aka ce ko a masa allura a asibiti lokacin ana haɗa sirinji ɗaya mutum goma ko a wajen aski a yanke shi a yanke ka duk da sun ce in ta fito tana ƙari a lokaci amma dai tun da an faɗa yanzu kaga ai ba kwanta kan samu da mai ciwon ba amma wani sababi ne ya faru a wancan sababin ya higo a jikinka ya ka ɗauka kuma ya aka yi ka samu HIV ba ka san yadda aka yi ka ɗauka ba kenan tabbas ba lallai ba ne don an samu contact da mai ciwo iri kaza za a ɗauka har sai idan Allah ya so wannan ciwon ya faru sannan zai faru amma wannan kuma karba wani sake maimaita irin wannan garajen yes kan gado karka je gurin na'am a ce maka wanda tana da kajamau ka ce an ma na yadda zan aure ta na ke zo a auna ni ƙarahin hankali ne wannan ba ta da lafiya to Allah ya bada sa'a Allah rufa asiri Allah ba ta ɗan uwanta kai ma tafi ka je ka nemi lafiyayya kakka ce ai mala ya bada labarin wani ajibiya ba ma ki a ɗari ɗaya ce za ta faru ko a dubu ɗaya ce za ta faru kuma ta faru ta ƙare kana zuwa kenan wata ɗaya gani ka ce amala ya cuce ni ka cuci kanka ne Allah rufa asiri kuma sannan an shayi mutum da rahin lafiya wanda yake jinya sai ya mutu ko ashe kenan shi ciwon haka Allah ya tsara abin shi za ka tadda ciwo amma sai Allah sa sinadari tsakaninka da ciwon ka yi jinyar mutum mutum ya tashi kai kuma haika kwanta hi bai mutu ba kuma haika mutu haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ana iya ɗauka idan Allah ya ƙaddara ba za a ɗauka ba idan Allah bai ƙaddara ba don haka kenan ka sa a ranka don ka yi cuɗaɗɗeniya da mai ciwo he ka samu karka ce ai dalilin na je gurin wane ne sai ka ce a Allah ne ya so ya jarrabe ni na samu ciwo iri kaza in kai wannan tauhidin kenan na lafiya kaza amma in ka kaddara a ranka saboda mun zauna ne da wane saboda mun ci abinci da wane saboda na rabuwa na na samu ciwo yanzu ka dauke kaddarawar ubangiji ka lika ta daga wani abu na zahiri wannan yana taba tauhidi ko da bai kai mutum zuwa ga shirka ba amma da ka yadda da wannan karatun abin yana same ka kace haka Allah ya kaddara kuma ko na je gurin wani ko ban je ba tunda Allah ya hukunta zan yi wallahi sai nayi sai addinin ka ya zauna lafiya kalau yanzu ciwo zai warke da izinin ubangiji kuma imanin ka yana nan da barna a imani gara barna a cikin jiki Allah rufa mana asiri na'am wala tiyarata hada nafi ma'anahu abinda ake nufi shine ana korewa ba a canfa abu shine yace nafi ma'anahu ya'ani la taqayyaru wa in kana al-insanu yajidu fi nafsihi shay'an fala yamna'uhu ma yajidu fi nafsihi min al-mubi wal azmi abinda ake nufi shine dan an canfa abu ko ka ji zuciyarka ta karye gabanka ya fadi to hakan kare hana kai kaga yarinya kamar da na bada misali a farkon karatu suwal suwal ta maka ka je kun fara hira zuciyarka ta natsu sai wani lalabo ya ce maka wallahi mazan ta biyu sun mutu sai gaban ka yi rus ana yi aiko wannan mutuntaka ce wannan rus ɗin da gaban ka yi da sarewa kar ka fasa tattara al'amarin mai dawa Allah maɗaukakin sarki matsawar kayi istikara kuma kar ba da ka ji tsoro ba ka ce to bara in kuma an sake istikara Allah ya sa in ji bana son abun a'a matsawar kayi istikara zuciyarka ta natsu kayi tawakkali zuwa ga Allah ka je ka aure ta idan ka mutu me za ka ce kuma sai ka aure ta an ce maza biyu sun mutu sai ka aure ta sai ka mutu to me za ka ce na? ka ce ka ce kai ɗin ka mutu ai ta kahe biyu kuma aka baka labari sai ka zo ka aure ta na uku sai ka mutu me za ka ce kana kabari sai aka tayi aka ce man rabbuka sai ka tuno sai ai na aurewance me za ka ce yanzu kaga kenan kai da ka tafi yan duniya ka bari da lissafi amma kai imaninka a wajen Allah ya yi rawa ko bai rawa ba bai rawa ba tawakkalinka ga Allah wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minina ka mai da tawakkalinka zuwa ga ubangiji sai Allah ya kaddara a bayan ka aure ta ne zaka mutu ba wai idan ka aure ta bane zaka mutu mutuwar ka ce ba za ta zo ba sai a bayan ka aure ta ba wai dan ka aure ta ba babu alaka da auren wane da mutuwar wane babu alaka haka ne ko haka bane ba don haka wannan tawakkalin da imanin shine abin da babin ya zo ya gyara mana shi yasa sahabbai ai akwai matar da aka aure ta mijin yayi shahada aka sake aurenta mijin ya sake shahada aka sake aurenta mijin yake shahada sahabbai sai suka ce kai bara a yi tururuwar auren wannan matar saboda kata zaman to fitina a cikin al'umma saboda wannan ya ce wallahi duk wanda aure ta an kashe shi aka za mu ce to sahabbai sai suke kururuwar su bara su aure ta saboda karba ma a kawo wani abu da babu shi cikin addini ya zauna a zakatan mutane Allah rufa asiri kuma duk irin wasan da aka wannan jarabar ko namijin da aka wannan jaraba daga ƙarfi ba za ga an rayu tare da shi idan mace ce an ce ta kahe daya ta kahe biyu ta kahe uku in Allah da za ga ta aure na hudu kuma za ga sun zauna lafiya kalau bai mutu ba to shi me yasa bai mutu ba a heda ma can ba ita ce take kashewa ba in namijin ne yake kashewa kamar yadda mahaifi ya faɗa za ka ga ya auri wata kuma za ta zauna a gidansa lafiya kala kuma ba za ta mutu ba kuma inda za a ba da ɗari ta mutu kar ku da imanin ku ya rawa ku ta gaskiya fa mun yadda yau casa'in da tara ku ba shi na ɗarin ko na kace ta ɗari na to hebe ya ba ta ɗari da ɗaya watakil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa ya sanatawa mutane in kun ba da ya in dai gidan da mutunci da dattaku ta mutu to ku kara wata a gidan yasa muka samu bin nurai ne ko aka ba shi ɗaya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddara ta da su aka kara masa da ta rasu sai manzon Allah ya ce na rantse da Allah da akwai ta ukun damun baka watakil a cikin hikimomin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya san haka zai shigo cikin al'umma to ba wai a gida da gida ba a'a a gida ɗaya ma an ba da ɗaya ta mutu an ba da biyu ta mutu a ta uku yace wallahi da da akwai damun ba da mata ne suka kare a gida amma da ta uku da tan baka muna so a cire daga zukata kenan haɗuwa da wani baya iya sawa a mutu kuma dan ba haɗuwa wani ba fa an mutu in kuka hana wani sai kuka je kuka ba wani kuna nufi za ta kwana ko yana da tabbacin za ta yi wata ko shekara babu tabbaci mutuwar a hannun Allah madaukakin sarki take kuma da babu a gidansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku musulmi ko ku taron masu imani ko aurawa Usmanu ibnu Affan ƴaƴan saboda manzon Allah inda ma waɗannan karfashin ko ɗarsuwar abin a zuciyarku a cire a musulunci babu dangantaka tsakanin mutuwa da auren wani Allah ya sa mu kiyaye wala tsiyara ko sai ce wala me wala hamma wala hamma suka ce tsa'irun yusamma albuma hammatu wai na sama ne kai a ya kamata ake cire shi ko a rufe gurin ko malam salihu ko ba a rufe shi na'am hamma ya ce tsa'irun yusamma albuma kashe shi zai mutu yanzu ma ko ba mutuwa to a kai nesa mana turai in hannunka ba zai kai ba to a waje kawai wala hamma ya ce ta'iru yusamma albuma hamatu wani tsuntsu ne da ake kiransa albuma wakala la'arabu ya ta sha'amunu bihi larabawa suna can fahi shi ne dai bayani da muka in ya sauka a gida ko wani zai mutu ko mai gidan zai mutu ko za a zo irin mayakan nan ko 'yan kwanto ko mahara su kwashe mutanen gidan ko kidnappers haka suka ɗauka wannan kuma ake so ka sa a ranka tsuntsu bai isa ya hango abin da Allah ya kaddara ba barantana ya baka labarin abin da Allah ya kaddara barantana har ka ji kana tsoron mu'amala da wannan kunkunu wannan hidi hadisin da ya kawo sai ya ce akarajahu sai kuma ya kara yake cewa akwai wata riwaya da musulun ya rawaito ko sai ya ce wala safara wala gula ya ce a musulunci ba safar safar fassara guda biyu ce safar akwai watan safar larabawa sun canfa duk auren da aka daura a cikin safar to baya albarka muharram sai safar ko sai rabi'ul awwal ko wannan wata ne muke cikin safar to laraba sun canfa wannan watan babu albarka ba aure ba kasuwanci ba sayan gida ba sayan duk wani abu mai muhimmanci to karkai a safar sai musulunci ya ce babu wani abu da muke tsoro a cikin watan safar lafiya kalau duk abin da za ka yi kai ba dan ma karatu ya zo ana ji mu duba mu sama da wani abu alaka a cikin safar ba yau dinnan ba maki akwai wanda aka daura aure ba maki yau dinnan akwai wanda ya sai sabuwar waya ba maki yau dinnan akwai wanda ya sai gida ba maki akwai wanda ya sai da gida ba maki akwai wanda ya sai gona ba maki akwai wanda ya sai da gona ba mu da alaka da safar yace to musulunci ma ba mu san wani abu na na sun canfa wani watan ko mala yake ta wasu hausa ma sun canfa yadda ake da canfi a gurin balarabe a safar a gurin bahaushe ma akwai to kai din duk abin da za ka yi karka kalla ka ce wata kaza ya fi albarka ko wata kaza bai da albarka babu wani a tsarin addinin musulunci da haka wanda suka canfa suka ce watan safar ne to manzon Allah ya ce safar baya hana alkhairi ko baya kawo sharri na biyu kuma suka ce maradun yakunu fil ma'ida yaz'umuna annahu yu'di ghayra al-musaba bihi ghayra al-musabi bihi wasu suka ce safar ɗin wani irin nau'in ciwon ciki ne idan mutum na wannan ciwon cikin duk wanda ya zo kusa da hi ko ya haƙilin fahimta to hima ya irin wannan ciwon cikin to maza Allah in ma watan safar ne in ma ciwon cikin ne ce mu a musulunci ba ma amfani da shi kuma babu shi wala gula gula ya fi kamata da fatalwa mu a musulunci ba mu labarin fatalwa a ce mutum ya mutu zai rika tasowa yana dawa gidan in mace ce a ce mijinta zai dawo in miji ne a ce matar za ta dawo ko a ce ɗa ya dawo ko a ce mai gida ya dawo duk wani tsari na fatalwa da labarin fatalwu duka babu kawai kai irin ta buzu ko ya zo zai keta cikin makabarta aka ce masa ai ba a bi sai me yasa ya ce ai za a iya samun fatalwa ita me fatalwa kuma aka ce wanda ya mutu wayya taso ya ce yana da rai ma me barantana kuma ya mutu ko yana da ransa kafin abin ne a kwantar menene hi barantana ya mutu an binne shi kuma ya taso to yi Allah rufa asiri babin yana da tsawo ina ga insha Allah mu kwana anan insha Allah sai mu karasa shi sati ne za mu karanta masail da suke cikin babin abin da muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace na'am na'am na'am na'am na'am na'am su aka eh eh hmm mm mm watakila yan sun fahimci a bayan da malam yake nufi wato yana nufi idan mutum yana tsoron ma cakuduwa da marar lafiya ko zama da marar lafiya na tsammani zai ɗauki cutar kuma wani ikon Allah sai zama to cututtukan kuma hawa da cutar ake maganinta masu ciwon agana smallpox wanda za a ana kira cin zanzana ko idan ta farfahe a fuskar mutum za a ga ta wani caba caba caba caba caba kusan masu ita sun kusa karewa tun da daɗewa aka yi ta na da daɗewa aka yi ta galibi muna rada za ka ke ganin manyan mutane muna ganin ta a fuskar su har yanzu ina ji akwai guntun ɗaiɗaikun mutane da nake gani da ita amma dai ba su da yawa to sai ka tadda wannan ciwon da kuma wannan ciwon da shi ake ɗauka a haɗa sinadarin da za a magance ciwon ashe kenan a wajen ubangiji ne zai iya sako cuta ya sako maganinta a tare da cuta ɗin kuma za ka iya haɗuwa da mai cutar agogi cutar kuma agogi maganin a daidai lokacin yasa ake cewa ba lallai ba ne don ka zauna ka ɗauki wannan cutar amma kuma musulunci bai hana ba ka ɗauki mataki na zahiri yadda za ka raba kanka da wannan cuta ɗin wannan yana da ciwo iri kaza babu laifi a kiwon lafiya ku raba himfiɗa ku raba ɗaki a ɗauki matakai ka sa ɗan face mask wajen shakar iska wannan duk babu laifi a tsari na zahiri amma fa idan daga ƙarhe ciwon ya same ka to ka da shi zuwa ga Allah Allah ne kaɗai zai ɗora maka wannan ciwon ba wani ba wallahu alam na'am na'am yana na'am eh eh malai na cewa ma vaccine ko immunization duk kwayoyin vaccines da ake yi da ciwon ake yi ana ɗauko ciwon a sumar da ciwon a cire abin da yake da haɗari a ciki sai a sawa jikinka sai a gaya masa akwai ciwo mai iri kaza mai ɗabi'a iri kaza mai ɗabi'a iri kaza amma an cire cutarwar daga jikinsa sai a jikinka ya saba da hi su yi faɗa sai ya bahi kahi saboda dama an cire abin da zai sa ya ba jikin naka wahala so lokacin da ciwon na kirki ya zo to jikinka ya sawa faɗa da shi ya kahe na farko to zai kokari ya kahe na biyu asali shine dabarun da ake a wajen rigakafi wallahu ta'ala alam shi kuma tattauna ce ta malami ana rigakafi ko ba a rigakafi wani hima wani fage ne na daban wallahu ta'ala alam da su sakiya ko eh eh ita kuma mun wuce ta a baya humul ladina la yaktawuna wala yatatayyaruna هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون wasu suna ganin ita wannan sakiyar da ake yana daga cikin hanyoyin da musulunci ya hana na magani amma dai shi ciwo ne a hausance idan ya ɗauki ruwa ya rure ya lalace gurin yake ɗewa da mugunya akan sa ƙarfe a wuta sai a soka zai yi hanya ta wannan wutar da za ta shiga da waye wata ƙila baki a soke kan ciwo idan wannan ciwon ya tsiyaye aka wanke gurin aka tsaftace to za ga insha Allah shine sanadiyar rabuwar mutum da wannan ciwo din wani ciwon kuma wahala ake so ka sha idan kafar mutum ta ɗori ruwa yake meƙa ta yake tafiya da ƙyar yake ɗokanawa to sai ta zama da wannan kafar ba zai warke ba shine irin ciwon kurkunu ko shi ma kurkunu idan ba azaba aka ci ba ruwa ya fita jini ya fita ba zai taɓa warkewa ba har sai da aka gano wata dubara ne in ka zo kana sa masa ruwa kana kaɗa tsinki haka to za a ke naɗe shi kamar yadda ake naɗe irin zare wanda ake yin haka mata suke yi to hima za ka ke naɗe shi in kansa ya fito to ya warke amma aka sha wahala hima ana warkewa ina aka ce mahaukata ya je wani gari da an tafi gona ita da mutane wajen guda bakwai ko takwas a kwanci a gindin bihiya duk wanda aka bai ku ɗauko na ku ya kai gindin bihiya suke tattauna kafin a dawo kawai mahaukaci hego gari ranar tsaka sane suna gona kuma ga mutane a gindin bihiya yace to aka yi duk kowa tafi gona ku kuma kuna kwankwanci ana ta ce Allah ya mu da lafiya yace me yasa me ku suka ce kurkunu yace ai na bore ya san me kurkunu ba ya tafiya yace to tunda kurkunu ne ka ku nan yace ai zan more biye da suke zaune da ya tsalle ya kamo rihe jirid yana zuwa hannunsa da ya ɗika na farko ɗin sai suka fita a guje suna fita kaba tana fantsamar da ruwa tana fantsamar da jini duwanda ya faɗi hesu ma amma da aka ɗauko su kuma sun warke saboda ciwon ya ji azaba azaba ta fi da ciwo su bahar kallahu ma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka abinda na manta abubuwa guda biyu wacce take dafa shayi ba a ga an kawo yau ba Allah ya jarrabe ta da rahin lafiya so a sa ta a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah ya sa ya zamanto kafara a gare ta sannan masu kula da sauti an ce su kula akwai gurin da sauti baya zuwa yadda ya kamata an ce mun dai daga tsakiya ba sani ba tsakiyar masallaci ko tsakiyar farfajiyar masallaci masu dai sautu su kula da abin da za su kula insha Allah kafin juma'a in Allah ya bada dama Allah ya samu dace Allah ya saka da alkhairi